بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وآيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau Asabar 26 ga watan Bulqa'ida shekara 1946 wajen da 25 ga watan mayu 2025 miladiya a nan majalisi namu da muka saba muna karatun rufin akam na al'imamu al'allama al-hafif abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi idan ba manta muna babi da ke magana akan salati na roƙarwa sallah na roƙarwa da ake yi muna nan har zuri akan hadisin farko da malaye a babu مالك عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى حديثي لك عبد الله بن زيد بن عاصم المازني Allah ta'ala ya dada shi ya ce mazala ya fito da zumma zai yi addu'a na roƙar ruwa فتوجه إلى القبلة فسكت القبلة يدعو ينا الدعاء وحول رداءه يجو يتفنسى صلى ركعتين يصلى ركعة بيو جهر فيهما بالقراءة يبين wato karatu a wannan sallah a wannan rako'in da kowace raka'a ya bayyana karatu a cikin ta kafin mu shiga karatu akwai akwai yar tambaya da aka yi mun kawo akwai wato akari da muka muka ce daga cikin malamai akwai wanda baya ganin wannan sallan za a yi ta kama abu hanifa yana ganin shi addu'a kawai za a yi ba sai an yi sallan ba amma tuni muka riga muka ce wannan din ya sa a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce abu hanifa ba shi kadai ne yake da wannan ra'ayin ba akwai babban malami dan kasan su Ibrahim ibn Zaid an-Nakhai sai muka ce amma an ce ya dawo ko ce amma akwai ruwa da kimna ya dawo mai tambaya yana magana cewa wace ruwaya ce take nuna ya dawo to bayan na je na sake dubawa sai na ga abin da nake tsammanin kamar ruwaya ya dawo ruwaya ɗaya ce ba magana na cewa ya dawo ba ruwaya ce ta cikin musannaf na bin abi shaiba sai aka ce fasalal mughira faraja ibrahimu haythu ra'ahu sallah sai Ibrahim na haƙi suka fita za su addu'a roƙarwa da aka gama addu'a shi sai ya jiyo a lokacin kuma sai ya ga shi Mughira ibn Shuba shi yana yin sallah wannan ruwaya haka ta zo a dunkule amma ruwaya wata take gabaninta ta fayyace me yake magana cewa faraja Ibrahim haithu ra'ahu sallah a ruwayar cewa kai kharaja ibrahim wa lam yusalli ma'ahu ya fita bai sallata da su ba to in ka da guda ruwayar guda biyu zai nuna maka a ba magana ne ya dawo ba wannan dawowa da ake magana wato ya koma gida a zuciya ba ana magana ya dawo daga wannan fitawar ba wannan na sami kubucewar tunani ne yasa ban halarto da wannan ma'ana din ba ruwaya duka ruwaya ta tabbata ruwayan farko muka ce wanda ke ruwaitowa shine mughira ibn miqsam al-dabbi yake rubuta daga Ibrahim an-Nakhai wannan ruwa yayi tadlisin tadlisin ta asalin ruwa ya jine daga Aslamul Ijli kamar yanda in an ji addu'a musulmi da Dabi da Abi Shayba ya kun ruwayoyin duka guda biyu na'am sai muka ce sallar raka'ataini mazala da ya fito sai sallar raka'a guda biyu na roƙar ruwa wannan duka malamai sun yi ijma'i akan cewa waɗannan rako'i guda biyu su ake yi yayin da za a yi sallar rukar ruwa rako'i guda biyu ba raka a fiye da biyu ba rako'i guda biyu imam malik da imam al-auza'i da abu thawr da ishaq ibn rahawiya suka tafi zuwa ga cewa sallar rukar ruwa raka'a biyu ce kamar sallah ta ta nafila da ake yi wato ba a karrara ba a maimaita kabbara da ake yi wannan maimaita kabbara wannan ba a yi wannan shine a wato zabi imam malik imam al-auza'i abu thawr da kuma ishaq ibn rahawiyah wannan dai shine ra'ayinsu cewa ba ka ce Allahu akbar Allahu akbar kamar da muke a idi kawai zaka yi kamar yadda muke juma'a ne ka ce Allahu akbar ka ci gaba da karatunka wannan shine abin da kawai ake bukatar kai wannan shine zabi wannan malamai kamar da na faɗa sai dai galibin magabata galibin magabata sun tafi zuwa ga cewa ana maimaita kabarbari wanda wannan shine magana Imam Shafi'i shine magana Imam Ahmad shine magana Dawud al-Zahiri sun tafi zuwa ga cewa sallan istisqa sallah na roƙarwa kamar sallar Idi ce daidai wa daida saboda haka in za a sallace ta ita ma za a yi mata za a yi mata wannan kabarbari bakwai a farko a bakwai a farko biyar a na biyu wannan ra'ayi na biyu to kuma gaskiya shi yafi karfin dalili duk da shi ma ba za a ce wace ra'ayi ɗungurfin ba shi a wani magabata ba akwai magabata da suka faɗi cewa ba sai an yi kamar bari ba akwai wani wanda suka faɗi haka ɗin amma idan ka duba yanayin zahirin dalili ba wai dalili karara ba babu dalili karara a wannan ba za na hadisansa ba su nuna ba da karara cewa da ya tashi yin sallar narka abu na biyu ya maimaita kabbar barin ne ko bai maimaita ba ba a samu wannan ruwayar karara ba sai dai ana da ruwaya zahiri akwai mace tsakanin nassi da zahir in aka ce nassi shine wato ba wato duk wanda ma ya kauce ma wannan ra'ayin to kuskure kawai saboda magana ce karara kamar yanzu kamar mutum wanda zai ce wannan sa sallar da ruwa za a yi karatu a asirance to kaga ta wannan ruwaya cewa yayi a bayyane duk wannan nassi ne a inda ake sabani inda ana ana sabani saboda ya bayyana katin wannan a fili yake da ba babu da ruwaya a ƙarar da tabbatar da cewa manzo Allah a da ya tashi kabarbarin nan yayi ne ko ba kabarbarin nan ba amma dai ana da ruwaya zahiri zahirar ruwaya wacce take abin da za a fahimta a wato zahirin ruwayar shine wato cewa manzo Allah yayi kabarbarin kuma an samu daga galin magabata haka suka yi abin da ke nuni zuwa ga wannan zahirar fahimtar na cewa wato ya kamata a yi kamar bari kamar da ranar idi shine hadisi da muka kawo a ɗan kwanaki ko na jin wata satin mun kawo shi hadisi da ashabu san suka rubaito sai aka ce sai ibnu abbas yake cewa fa salla rak'atayn sai manzo Allah ya raka ya salla raka'a biyu kama yusalli al-eid fil eid kamar yadda yake sallatar sallar idi to kaga ana an kamata da sallar idi aga wannan ba ƙara bane wanda zai iya cewa an kama ta da sallar idi kawai wani raka abi ce amma abinda zai sanya a ce wannan ra'ayin ba ta kila ba za a dauke wannan ra'ayin ba to ai da sai ce kawai yayi sallah yayi sallaci kamar yadda ake sallatan sallar juma'a in misali so ake a ce sallar idi fa guda biyu kawai wannan raka abi ake magana ba wanda kawai bar to da ai wanda abin da yafi kamata ya zo zuciyar Abdullahi dan Abbas shi da juma'a ita ce juma'a to ita ce ake yi sati sati su ko wannan shekara shekara kaga abin da aka fi tsammani ya faɗa shi ne kamar yadda ake sallar juma'a sai ya faɗa ba sai ce kama yusalli fil eid kamar yadda ke salla a irin sallar idi to kuma ya riga ya tabbata a wasu daga cikin ruwayoyi cewa khutba din ko ce a wannan ruwayar ta kanta Abdullahi da Abbas ya ce amma baya khutba irin khutba baya khutba irin khutba kawai yana yin istighfari ne yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza kaga sallar idin da kuma sallar ita da sallan rukun ruwan sun bambata wajen yadda ake hudu ba hudu ba din mu a nan in za a yi sallan idi kaga da yawa su malamai suna cewa ma ya raba da zama wato idan in ya zo in ya fara a in ya fara tsaye ya zauna sannan ya zauna ya ƙara tashi yadda inda yake hudu juma'a yadda aka saba ne to galibi malamai suna faɗan wannan amma kuma wannan ba sunna bane babu abin da ke nuna haka wannan a salatul istisqa babu shi sabanin sallan idi salatul istisqa kawai zaka liman tsayawa ke ci gaba da hudubar sa ba sai ya zauna ba zaman da ake yi wa dake raba tsakanin hudubun guda biyu kamar yadda ake a juma'a sabanin kuma sallar idi da sallar juma'a mun riga mun saba ana wato ana raba su da zama to shi Abdullahi na ba zai cewa ba irin hudubar da ku saba ita ba sannan kuma irin hudubar da ku saba ita ta yadda za a zo a zauna ana wato mu zauna liman ya tashi tsaye yana yi mana wa'azi yana mana cewa kaza da ake yi na ba daidai bane mu gyara kaza ba irin wannan ne ba kawai da za a ɗan wato nabahar da mutane a farkar da su shi ke na kawai sai a shiga addu'o'i a shiga istighfari kawai abin da ake kenan a wasu kuɗin ba wai maganganu ne masu yawa ake yi da sauran da sauran mamu ba to kaga idan an ce kuɗin ba irin kuɗin ba ce ta idi ba ba kuma irin huduba ta juma'a ba to me ya rage rako'i kenan rako'i ne kawai ya rage zai zama irin irin ta idi din to kuma a bambanta tunda ya riga ya ce irin ta ce to kaga wannan kuma yana bukata a kawo dalili zahirar riwayar Abdullahi dan Abbas abin da tafi nunawa shine wato ita ce wato abin da tafi nunawa shine wato juma'an ai sallar tatul istisqa an yi ta ne an yi kabar bari irin ta idi kamar yadda wannan shine abin da yake zahirin riwaya yadda kuka gani akwai ruwa da ake da shi daga khulafa'ul arba'a Abubakar Umar Uthman Ali cewa su din suna su suna yin kabarbari yanda ake kabarbarin salloli idi guda biyu sai ruwa ce da'ifiya Imam Abdurrazzaq As-Sanani yake rawaitowa daga Ibrahim ibn Muhammad daga Ja'far ibn Muhammad Ja'far shine Ja'far Ja'far As-Sadiq Muhammad baban shine Muhammad al-Baqi an abihi qala kana Ali yukabbiru fil fitr wal adha wal istisqa sab'an Aliyu ya kasance yana yin kabarbari a sallan karamar sallah da masallah babba da sallar roƙar ruwa bakwai fil ula a farko wa khamsan da kuma biyar fil ukhra a ƙarshe sai ce wa kana rasulullahi ba Abubakar wa Umar wa Uthman ya fa'aluna zalika Abubakar da Umar da Uthman ma suna aikata haka in kana da Ali da su zama khulafa'ul arba'a to wanda wannan riwaya ita akwai sai dai in akwai wasu akwai ruwaya a wasu a wani littafin wanda ba mu san mai Abdurrazzaq Sanani ba amma dai ruwayan da ake magana cewa wannan shine maza ba Abubakar da Umar da Uthman da Ali to ruwaya ce da'ifiya na farko dai akwai shi wannan malamin As-Sanani Abdurrazzaq Sanani sunansa Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya al-Aslami al-Madani ba da'if ne wa tsina ilimin hadisi ba amfani da hadisansa wasu ma sun tumce shi da yana wato yi ƙarya sana kaga ruwayarsa ba ta taɓa yin amfani ba wannan in dai ita ce aka dogara da ita wataƙi to amma kuma ta alaka malami ne babba yana da manya su ibn abi shaiba da su kuma bin abi shaiba duk wato jininsa ne wani lokaci a fahimci a fahimci yadda malamai suke malaman hadisi saboda tsabar tsantsenin su su daga lokacin da aka samu ko su ɗaya ne ko a cikin kashi goma ne aka samu kashi ɗaya biyu haka an kama kayan ƙarya a cikin kashi goma a hadisan manzan Allah to za su sake an sa hadisi kama sai dai wani lokaci kawai su ɗauko hadisin naka saboda su ɗan izina da shi don su san shi amma dai duk abin da ka je ka rawaito sun san ba ka kaɗai ne ubangiji tun da haka taɓa yin ƙarya ubangiji kuma ya wadatu ga barin hadisanka akwai wani wanda zai rubuta hadisai irin naka za su ƙare maka hadisanka to za ka wannan shi ban malami al-aslami babban malami na ƙasar ƙasar madina banda shi akwai al-harith al-a'war babban malami ne in ba dan Allah ta aliyu yana da manyan dalibai ba da suka rige ilimin sa to da saboda kare dan kare rai ne dan kadan to da Allah ta mutane hadisan sa baki da hadisan aliyu baki da saboda yanda ya zauna ya ji ilimin aliyu kaga ba to yanda yan malamai ba malaman hadisi ba wai kamar mu ne dan a ce wai ai ai an riga an san shi cewa shi kamame ne a su kamewa ba shi ne wai kawai dan ka kame da kana da mutunci a irin jama'a ba shi ne sa san hadisin ka ba daga lokacin da aka dan kama ka taba mutum ya taba yin ƙarya ba su asa hadisi ba ba su asa hadisin sama kwata kwata ko to ba wako yayi ba za su asa hadisin sama duk girkin sa da ilimin sa zuwa al-asalim yana babban malami ne shi kansa amma ba amma kaga ba a karbi hadisan sa ba kuma ko da ma ya tabbata to Muhammadul Baqir bai risi Ali bin Abi Talib ba balle kuma su Abubakar da Umar da Uthman balle manzo Allah zaka wannan ruwaya ce wata take ta da rauni wasu suna cewa wannan shine magana na Sa'id ibn Musayyib wannan magana ta shahara zuwa gare shi yana cewa sallan Idi da sallan wato ruƙarwa abu ɗaya ne wurin kabarbari wannan shi ma da zaka sani Ali shi ke fitar da shi daga Abubakar ibn Muhammad daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga ibn Musayyib yace sunnatul istisqa'i sunnar ruƙarwa ka sunnatul fitr wal adha kamar sunnan karamar sallah ne da babbar sallah fit takbir wajen kabarbari wato za a dinga yin kabarbari wajen sallah din da shi ma wannan ruwaya ruwaya ce da'ifiya saboda shi wannan abubakar ibn abdullahi ibn abi sabra al-amiri shi ma dai matsalansa idan ya daga cikin manyan malamai tsare wato a cikin madina lokacin imam malik kafin imam malik zama malamai waɗanda su ne malamai har wata aka tambaye imam malik zuwa ya ci fatawa a madina a yanzu tunda yanzu a lokacin an samu su ya haifu da ansari su a zuhuri suna dan fita sai ya kawo su daga cikin malamai daga cikin akwai wannan shi abubakar ibn abi sabra sabira din nan amma shi ma saboda matsalar nan na wancan al'asalam an same shi ya taba sanya san zuciya wajen hadisan musa Allah dan haka shi ma hadisi tun daga rana ya kwalle min ba ƙara a karba ba wannan kaga yana baka in zaka yi inda inda yanzu da awa ake da gaske kuma wato ana aka ce za a yi wannan aljar wa ta'dil din malamai to daga lokacin da aka samu ya ya fara sha ƙarya fa kuma yana malami kuma kaga shikenan duk wani fika da wani gamsuwa an daina gamsuwa kuma to sai da yake zama wurin wanda yanzu kaga ana buɗewa da karanta eh mutum ba bana bauti ci da magana ƙarya tunda dai ya da ci tafi da karanta da kuma ci kira za yake amma in da ne yanzu da za a samu kawai zai yi wa'azi ya faɗa abin da ba daidai ba kuma an san san zuciya ya sa ba wai kuskure yayi ba in kuskure yayi wannan suna kyale shi amma ya sa san zuciya to kaga ba za ka za ka sake karɓa hadisi ba ko ya tuba Allah ya tsare shi saboda wannan ruwayi guda biyu na Sa'id ibn Musayyib da ruwayin su al-Khulafa al-Arba'a duk su tabbata ba saboda ka hujja dai anan shine hadisin farko da muka kawo hadisin Uthman bin hadisin Abdullahi dan Abbas da ya ce sallah ce ake yin ta kamar yadda ake sallar idi wannan kawai shine dalili ya ishe mu kaga shi shi ma wannan ba wai karara ne ba amma dai zahirar ruwaya haka take nunawa kuma da yawa daga cikin magabata wannan shine mazhabin su cewa salatul istisqa abinda yake a daidai shine wato a sallar a raka'an farko a mata kabarbari kabarbari guda bakwai a raka'a ta biyu a yi kabarbari guda biyar wannan shine abinda abinda wato da yawa daga cikin magabata suke faɗa kuma kaga ruwaya Abdullahi na Abbas tana wato fitar da wannan zahirar fahimta wallahu ta'ala a'ala wannan shine abin da yafi yafi girma yafi wato karfi a a batun sai kaga mu kasan da baka muke ba galibi mu galibi a kasan da muka je sallah muke kamar juma'a kamar kawai sallah ta ta nafila to mun an samu wani limami da in ya zo shi yayi waɗannan yayi wato kabara bakwai a farko kabara biyar a nabi a ta biyu duka wannan ya dace da sunna insha Allah ta'ala wannan ba za a ce masa dami ba saboda sunna ta riga ta zo akan haka so sai wani abu da malamai ke ƙara kawowa sai suke cewa in na ce Allahu akbar kafin ƙara cewa Allahu akbar ta biyu tsakanin wannan da wannan akwai tasbihai da takbirai da zan iya yi da tahmidai da zan yi tasbihi shine subhanallah tahmidi shine alhamdulillah akwai irin wannan abin da zan iya yi sai da tsakanin wannan akwai kamar saka ɗaya ko saka biyu ko saka biyar ne tsakanin kabara ta biyu ko ku babu wasu daga cikin malamai sun halarta idan mu ce ce Allahu akbar kafin ƙara cewa Allahu akbar ta biyu to ya tsaya ya ce subhanallah alhamdulillah a tsakan kadi saka ce wannan kaga ai kaga daga cikin makasudin wannan sallar shine a yawaita istighfari da ambatan ubangiji a wannan rana saboda annabi ma ubangiji tsananin bukata sadaka wasu daga cikin shafi'iyya shafi'iyya ma dai daukacin su da anabila suka ce wannan babu laifi mutu ce Allahu akbar kafin ce Allahu akbar na biyu sai karanta subhanallahi walhamdulillah a zuciyarsa sai ka cewa Allahu akbar wannan ra'ayin su ne ra'ayin su ne ba wai nasi ne ake da shi ba saboda abin da yasa suka suka faɗa haka suna ganin cewa wannan lokaci da kake bukatan ka nuna wa ubangiji cikakken bukatanka da kuma cikakken komawa zuwa gare shi saboda haka to ya dace kowane wato wato motsinka ya zama akwai zikirin Allah ta'ala a wajen to banda banda su kuma sai Imam Malik sai Al-Ahnaf su Abu Hanifa ko ce Imam Abu Hanifa suka tafi zuwa ga cewa a kawai mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar da ke fara aidi ba sai ya ya faɗa wani abu a tsakiya ba wannan kuma wannan shine al-azhar shine yafi yafi zama mabayani saboda mutum ya ce a tsayawai a ciki a tsankani wannan kawai barin a yi wasu tasbihai da tahmidai wannan kaga istihsani ne kyautatawa ne a inda ana bukata a samu dalili a kansa ko babu dalili don kyautatawa ko na hankali wannan bai da iyaka saboda haka tsaya akan nassi irin yadda su Imam Malik suka tsaya akan wannan nassi suka ce a ce Allahu akbar kawai guda bakwai din a ce Allahu akbar guda biyar arka ta biyu wannan shin shi yafi kaga malikiya su da suke cewa ka a ce Allahu akbar to amma kaga suna baka ma mafita suna cewa amma in dai ka faɗa to kar ka faɗa kar ka faɗa wani abu tsakiya ka ce ka faɗi su duka baki da wanda ke nuna maka cewa sabanin akwai ba yi da ƙarfi in mutum ya faɗi wani kamar faɗi guda bakwai guda biyar din wannan wani abu ne da magabata da yawa sun aikata haka sai ma sai yace jahara fihi ma bil qira'a mazala ya bayyana karatu a wannan wannan rako'i da yayi raku'i guda biyu yayi su ne a bayyane wannan kaga nassi ne kamar yadda na faɗa baya buƙatar wani wani wato dogon bayani bazala kai tsaye an ce ya riga ya bayyana karatu a wannan sallah din saboda babu wani wanda zai zo da wani ra'ayi sabanin haka kuma a karba saboda haka abin da yake sunna shine wato a in za a kara- za a yi karatu fatiha da sura za a bayyana da karatu kamar da ake bayyana a sallar idi a akwai mun magana cewa wasu daga cikin malamai sun faɗi wasu surori da suke gani suke gani ya kamata a karanta muka ce wani babu dalilin keɓancewa akwai wanda za ku ji yana cewa a karanta ayoyi da suke da alaƙa da istighfari ko wani abu don mun kawo magana cewa na babu wani nasi da ake da shi kawai dai malamai sun yi la'akari ne da yawa saboda haka idan mutum ya karanta abin da ke karantawa a idi kamar suratul a'la da suratul ghashiya wannan babu laifi in ya karanta abin da ke karantawa a suratul juma'a a sallar juma'a kamar suratul juma'a da suratul munafiqun wannan babu laifi in kuma ya riga mahaddaci ne shi ya kirdadi wasu ayoyi ne suke fununa wato ra- ga- neman gafarar ubangiji to wannan shi ma malamai da yawa sun yi kuma gabata sun yi irin su Umar dan Khattab wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara irin wannan aya haka kun ga Abu Umar dan Khattab ya karanta shi a in kuma wato ya karanta duk wata aya da take nuna matsayin tsananin bukata zuwa ga wato eh, rahamar ubangiji ya tuna wannan aya sai ya karanta to wannan babu wani laifi in kuma ma bi bai yi wannan ba ya karanta qul huwallahu samad ya karanta abin da ya sauka a cikin Qur'ani duk wannan mutum ya karanta babu laifi amma dai in ya kirdadi ayoyin da suke da alaka da abin da zai roƙa din to ne yana da kyau kuma wato ya samu su ayoyi na istighfari ko ya samu an sa ayoyi na neman ubangiji ya yi agaji wannan babu laifi kana ji a samu wasu ayoyi wanda suke ah, wato ah, na azaba ne ko na abu kaga ba su dace da wannan yanayin ba wannan shine abinda abinda malamai ke faɗa a takaice bari mu ƙara kawo yanda ita wannan sallar take a sunna ɗaya daga cikin hanyoyin kawai zan kawo wanda shi galibi ruwayoyi suka fi mara ma baya a wannan idan aka samu bukata da za a yi wannan sallar roƙar ruwa farko abin da za a yi sai liman sai ah, ina ce liman ina magana imam na gari ba wai liman na masallaci ɗaya ba in kuma sauran mutanen gari masu gari sun sa hale mashi zai iya yin sallar ko kuma yana da wasu salfana yana da iko a da fada a ji da zai iya cewa jama'a su taru su taru to wannan babu laifi mu kaga a Najeriya mu a kusan raqaba amma ce kawai ba a zuwa wata wata zuwa su cikin su za su shigo harkar addinai haka ce kare kare galibi idan ubangiji ya sanya mutum malami ne babba kuma yana da fada a ji in yi kira eh kiranyen sallah ga jama'a sun amsa in ba kamar sakwata ba za a gani wani lokaci kam sarki musulmi yana kira yana cewa a zo a fita da sauransu a to shi sunna ita ce shi liman din ya kira ya ce ranar kaza za a fita a sa rana wannan shi ne ruwayan abinda ruwayan abinda da abbas ke nuna mana a sa rana da za a fita in an tashi fita kuma to musahabbi ne a fita lokacin wato sallan wala wajen lokacin sallan idi a fita mahawatan wato mahawa shine lokacin sallan walha din sannan kuma in zai fita ya fita mutawadi'an mutabazzilan mutakhashi'an mutabarri'an in zai fita ya fita cin kankan da kai kare sa wasu kaya da suke nuna dagawa da girma da wani nuna cewa kai ka isa baka bukatun komi mutawadi'an kenan sannan kuma mutabazzilan ya sa kaya wanda suke ba na gayu ba sannan mutakhashi'an ya fita cikin natsuwa da kankan da kai mutabarri'an shi ma dai wato ya ya nuna cikakken kaskantar shi zuwa ga ubangiji haka za a fita sarka ba fita za a yi ana yi kuwa ba ba fita za a yi ana ana ana ana wani daga wuri ana cewa ba za ka fita ba mu mun gidan a in ba zai fita ba iyale shi ku ku je ku gaba abun ku ku- ku ku yi gaba ku iyale shi shine ba da bukata ku je ku rufa Allah sannan kuma idan aka tafi aka aka je aka samu fili ta musalla da za a yi sallah ya kamata a fita wato gari ne wajen gari inda yake filin Allah ta'ala ne jama'a za su da yawa haka nan aka ce atal musalla ya je wato wajen musalla wajen da za a yi sallah ba mas- ba masjid ba ai akwai masallaci a lokacin amma kaga ba ne aka tsaya ba sai aka fita wajen gari aka je ai sallah din sannan kuma ana zuwa farkon abin da zai fara sabanin wala kuma mazhabin malikiya abin da hadisi suke nuna farkon abin da zai fara shi ne kuduba kuduba ba wacce aka saba da ita ba ta yadda zai raba wato wa kuduban guda biyu da zama a kawai tsaya kawai ya kuduba sai faɗa abin da zai faɗa ya tsaya akan kafarsa ko kuma ya tsaya akan mambari duk wannan duk wanda ya samu yayi sai ya gode ba Allah ya yabe shi ya yi mutane wa'azi a gajar wato a gajarce kwarai da gaske sannan kuma sai abin da zai yawaita faɗa a bakin shine istighfari da karanta ayoyi na istighfari inda kuma ni- ni- nuna bukata zuwa ga zuwa ga ubangiji sannan kuma idan zai yi addu'a na roƙar ruwa din Allah ka shahada mu ya daga wato shi kansa ah, hannuwansa ya daga hannuwansa sosai har inda wato babu babu riga ko ko mayafin nasa karami ne za a ga cikin hamatansa wato ya daga sosai haka ake sa daga saboda kan a nuna cikakken bukata zuwa wajen ubangiji sannan kuma an ya gama addu'a wannan da a lokacin kuɗi ba ke da ba zai yi ta istighfari ta addu'a da sauransu sannan kuma sai ya ju in yana kallon su yayin da yimsu kuɗi sai kuma ya juya kallon ibla in ya juya kallon ibla kuma sai yana fuskantar ibla sai ya je ya juya rigansa a haka in ya juya rigansa shikenan sai ya sako daga mambari in ya sako daga mambari shikenan sai ya kabara kabara sallah kenan a raka'an farko ya a raka'an farko yayi wato kabarbari guda bakwai yadda ake a sallar idi sannan ya karatu ya bayyana karatu sannan ya ruku'i ya sujada sannan a raka'a ta biyu ya yi wato a kabarbari guda biyar yadda da ake yi shi ma sai ya karatu ya bayyana karatu ya sujada sannan ya tahiya sannan ya sallama wannan su ne a takaice a yadda ake yin sallar roƙar ruwa a mafi ingancin zance da wato abin da hadisi suka fi nuna idan ka yi kwatankwace yadda su malikiya ke faɗa ka yi raka'a guda biyu ba tare da kabarbari ba sai kuma ka gama wannan sallolin guda biyu sannan daga baya sai ka tashi kai kudu ba sannan za ka tashi ka juya riganka su kaga suna cewa kudu ba ana jinkirta ta mu kuma a wannan yanzu da muka faɗa mun ce kudu ba ana gabatar da ita wanda wannan shi zahirin hadisi Abdullahi dan Abbas za ku tuna Abdullahi makaranta kenan kowane aka yi yayi daidai amma dai wancan din ya fi zama kawai sunna ya fi zama sunna ake mazala ya hunna cewa kudu ba din yayi san yayi ta ne ya gabatar kafin sallah da juya riga da waye dai ayi ta ne kafin sallah daga baya kuma aka zo aka salla a haka wannan shine wato karshen shi wannan hadisi sai da akwai matsala guda daya shine wato ita wannan salatul istisqa tana da nafila qabliya ko ba'diya idan an tafi a mutum zai iya kafin a gama haduwa ya sallar nafila a matsayin sallar nafila ce da ake kafin kafin a yi sallar roƙar ruwa ko kuma idan an gama sallar roƙar ruwa akwai nafila da ake yi yadda muka saba muna yin rawatib na filoli na rawatib haka ko kuwa mu to shi wasu daga cikin malamai sun halatta a yi nafila gabani sun halatta a yi nafila gabani ko bayansa suka ce idan aka lura da makasudin sallar rukar ruwan har ila yau dai abin da ake so shine a yawaita nuna wato kaskanci zuwa ga ubangiji da kuma bukata zuwa gare shi da kuma gabatar da dukkan wani abin da zai kara kusanta ka da ubangiji ka sallah a lokacin kowace kai ko guda nawa kai suka ce wannan ba ba za ta fado ƙasa banza ba wannan shine magana imamu shafi'i kuma shine wasu daga cikin malaman malikiya malaman malikiya haka suke fada suke cewa babu laifi idan ya tafi ya sallan ya salla nafila kafin wannan amma wasu daga cikin malamai kamar su hanabila kamar su ahnaf da kuma galibin malikiya galibin malaman malikiya suna cewa wani makaruhi ne su suna ganin bai kamata a yi ba kar ka tsaya kai ka shagalta da wata nafila kafin sallar roƙar ruwa amma malaman malikiya suna cewa sai dai idan sallan ayi ta ne a masallaci to kar ku manta kuma sallan in ayi ta ne a masallaci lokacin da ba da walha aka fito za a yi sallah kai sai suka ce ayan ka in ka shiga kaga za ka je masjidi wannan ra'ayi nasa akwai abul lura kwai daga sai magana ce wata tana da tana da girma sosai tana kuma da hatara da ilimi yadda suka kawo ta sai sai dai mutum ya shiga masallaci a kuma daga cikin malamai wanda su ma suka ce sun nuna cewa makaruhi ne mutum ya tsaya yana shigatuwa da sallah ya fita ya sallan rukarwa daga cikin manyan almajiran imam malik akwai abdullahi bin wahab abdullahi bin wahab yana daga cikin manyan almajiran imam malik da shi ɗan ƙasar masar ibnu habib yana ruwaitowa cewa shi ɗin ma ya ƙi wannan saboda ya ce an kamata ta sallar idi sallar idi kuma abinda aka saba sani shine a ba a yi mata sallar sallar na nafila kafin ko bayanta akwai maganar bayanta amma dai shi ma ɗin wannan akwai da malamai ke bashi wato ma'anansa abin da ya fi inganci a maganar malamai shine wato wannan tafsirin da malikiya suka yi malaman malikiya tafsirin da suka yi rarrabe bayani da suka yi ita sallar rukarwa ba ta da wani sunna gabani ko baya ba ta da shi su galibi su kasu shafi'iyya da hanabila da suke cewa shafi'iyya da wasu daga cikin malikiya da suke cewa ana iya yin sallar nafila saboda su ba sa suranta amma yi sallar roƙar ruwa a lokacin karaha a lokacin da aka karata yi sallar nafila amma kamar yadda muka faɗa muka ce idan muka rufe cewa sallar roƙar ruwa sallah ce wata take take an hana ta saboda dalilin ta to duk sallah mai dalili kuwa a ra'ayin wasu daga cikin malamai kamar shafi'iyya suna ganin duk lokacin yin ta in ta kama za ka iya yin ta to idan mun kaddara bayan la'asar ne kaga ba za a yi nafila a lokacin ba to in ko mun ce za a yi sallar nafila ka ba sallar roƙar ruwa ga ko da bayan la'asar ne muka zo za mu yi sallar za mu yi sallar roƙar ruwan kaga za mu yi ta nafila kenan to kuma kaga gashi an a lokacin karaha ne ba za mu yi ba shi kaga wannan nafilar da ake yi nawafil ne mutlaka saboda tafsirin shine abin da fi dacewa idan mutum ya je an je wajen sallah aka zo ana aka ci ba dan jira mutane tukuna yanzu mana lokacin lokacin sallar nafila yayi dama haka yanzu aka sallar nafila ne ko sallar walha ko sunna ta al-ishraq da ake faɗa mutum ya wato daga lokacin da ta ta hudo yanzu na yi nafila a lokacin aka ce za a bashi kamar za ta yayi umara kaga wannan tana da alaka ne da dama can wannan lokacin lokacin sallar nafila ne ba tare da an fito sallan alisisqa ko ba fito ba to da ka kaga ba tana alaka da ce sunna ce ta alisisqa wanda idan kayi zai zama kayi ne saboda sallah ce ta roƙaru sallah ce ta lokacin sallar nafila ne ba dan sallar roƙaruwa ba amma da za ta kama ma a ci za a sallah din bayan la'asar ko kuma bayan bayan wato asuba kafara ta hudu ko ga lokacin ai ba a ba a sallar nafila sai ka ce a bari a zo a yi sallar roƙaruwa a lokacin a magana mafi inganci ya halatta to amma kuma kaga ba za ka sallar sallar nafila ba saboda ba lokacin sallar nafila bane a lokacin wannan shine abinda abinda yafi yafi daidai a maganar malamai saboda kamar yadda aka sani a wajeje da daban-daban malamai suna kamanta wannan sallah din da sallah ta idi sallah ta idi kuma hadisai sun tabbata daga Abdullahi dan Abbas da ke cikin sahihaini mazalla ya fito yayin sallar idi fa salla rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha ya yi sallah raka'a guda biyu na sallar idi bai sallar nafila ka gabanta ko bayanta ba kaga ita ma da misali zaka je wani wuri kaga wato an jira an jira liman ya mata lokaci wani dalili yasa ka gaba kai sallah ba za a ce maka dame ba amma dai ita wannan sallar idin ba ta da sallar ba ta da sallah ta nafila in an fita wajen na ba a sallar nafila sai dai idan wani lokaci na sallar walha shi kenan in kai wannan to za a ce maka dame ba mukaddara kafin ya fito lokacin sallar walha ne kuma sha ɗaya ne su suka ci sallar idin shi ko karfe goma zai fito gida sai sallar wata wannan da ya halatta amma galibi in mu dai abin da yake sunna mazala in ya fito sallar in dai filin Allah ta'ala ya aka fito sallar idi to ba ya ba ya mata sallar sallar nafila amma dai akwai hadisi Abu Sa'id al-Khudri da aka ce in ya sallar idi din wani lokaci bayan sallar nafila sai in ya koma gidansa shi ma wannan za a dauka ne ba wai dan wannan saboda sunna ce ta bayan sallar idi ba a'a ya koma dama ayi sallar idin da walhali to da ya koma kuma lokaci ne na lokacin kuma nafila a lokacin a fasar lokacin nafila sanaka in ya koma gida ya kara wato yin sadaka guda biyu a matsayin nafila wani kaga ya halatta saboda haka salatu rashi suka dai ba ta da sallah wato sunna gabani ko kuma bayan ta duk wani sunna sai dai zaka yi ta a matsayin cewa nafila ce sakakkiya amma dai wata nafila ce ban a keɓe a ce saboda salatu rashi suka ne ko saboda ka fito wajen sallan ne zaka yi ta to wannan baya baya cikin sunna ina ganin mun dole abin da za mu faɗa game da wannan hadisi mun gaba insha Allah bari mu shiga hadisi na gaba mala ce wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rajulan dakhala dakhala al-masjid yawm al-jum'ah min bab min bab kana nahwa dar al-qada wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'im yakhutub فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله حلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا قال فرع ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائي سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقل فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري وانا حديثي متسونا مالك كاومنا حديثي أن أنس بن مالك وانا متمي يا شبو وجمع الله صلى الله عليه وسلم رانا الجمعة ومسلاتي تقوفا gaban masallaci din yawmal jum'ati ranar juma'a min babin ta wata kofa kana nahwa darul qada yana daura da darul qada darul qada wani gida ne na Umar a gaimin da malam zai zo magana sa a gaba gida ne na Umar an kira shi da darul qada saboda an sai da wannan gidan ne aka biya ma Umar ba su kansa eh kazan ya koma ga Allah ba akwai ba su suka shi shi da khalifa yana raba ma kowa arziki amma shi kaga da bashi ya rasu Allah ya ji kasar rahama wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub manzo Allah yana tsaye a lokacin yana khutba khutba na juma'a fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'ila qa'iman sai ya tari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana tsaye thumma qala sai ya ce ya rasulullahi ya ma'akin Allah halakatul amwal dukiya sun halaka wan qata'atis subul hanyoyi kuma sun yanke fad'u Allah yughithuna kai mana addu'a Allah ta'ala ya kawo mana agaji qala farafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi sai manzon Allah ya daga hannuwansa guda biyu thumma qala sai ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya ubangiji kai kawo mana agajinka ya ubangiji ka kawo mana agajinka ya ubangiji kawo mana agajinka su uku qala Anas sai Anas ya ce fala wallahi ma nara fi sama'i min sahabin wala qas'a yace wallahi a lokacin da bazana ke wannan kudi ban ba ba ganin wani abu a sama wai da sunan girgije ko wani alaman wani bakin hadari ya hadu a waje daya ba ga wannan ba wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala dar a wannan lokaci tsakanin mu da dutsen sal'u babu wani gida babu wani wato daki wato suna kallon abin da ke faruwa wa qala'at min wara'ihi sahabatu sai muka gani kawai ga wata sai wani girgije ya bayyana a wato gefe wannan dutse din mithlu turus yayi kama da garkuwa garkuwa wato kaga garkuwa ta yi wani abu da'ira haka to sai aka kawai wani abu yayi da'ira haka a zagaye haka ya ta zagaye kansa ya ta zagaye kansa aka ga wato girgije ta zagaye kansa haka falamma tawassalat as-sama sai ta dinga motsi ta dinga motsi har sai da wannan girgijen ta zo ta maida wato sama ta zo tsakiyar sama tsakiyar sanin samaniya in tasharar da ta zo a dunkula haka kawai sai aka ga kawai tana tabarbacewa zuwa ga wato sassanin sama baki daya kuma amzarat shikenan kawai sai aka ga ruwa ya sako ana samun ruwa a haka qala qala wallahi ma ra'ayna shamsa sabtan sai ce wallahi bamu ga ruwa ba bamu sace ganin rana ba har sati daya haka aka dinga yin ruwa maza la ya addu'a qala thumma dakhala rajulun min dhalika albabi da shikenan wato ana barka barka ayi ruwa dan dauke ayi ruwa dan dauke amma dai rana ta yi fitowa shi aka zo ran juma'a za a yi sallah ruwa dai yake daukewa sai wani mutum ya shigo ta wannan kofar dai til juma'atul muqbila a wato juma'a in ta ta gaba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub maza Allah a lokacin shi ma dai yana tsaye da hudu ba fastaqbalahu qa'iman sai tarye shi a tsaye fa qala sai ƙara yace masa ya rasulullahi ya ma'akin Allah halakatul amwal dukiya sun halaka wa qata'atis subul hanyoyi kuma sun yanke fad'u Allah yumsikuha anna kamar addu'a Allah ta'ala ya kame wannan ruwan farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi anan take maza ya ƙara daga hannayensa guda biyu thumma qala sai ce Allahumma hawalaina ya ubangiji a warwaza ruwan ya je gefen mu wala alaina mu ya ishe mu haka ba kare zo wajen mu Allahumma ala al-akami ya ubangiji aje wannan ruwa din ya je ya hau dukan wasu wato tsaunuka tsaunuka al-akam kamar waje ya dan kwadi girma haka tuddai haka wadhirab da kuma wato abin da yake jigawa ya dan fi kwadi haka shi ma wa buqudul awdiya da kuma cikin wato kwazabai wa manabiti shajar da kuma wato inda wato matuha na na bushoyi qala fa aqla'at kawai dan take sai ga ruwa kawai ya dinga ya dinga wato jijanyewa take sai ruwa ya janye haka wa kharajna sai muka fito bayan an gama sallah dan fifi shamsi muka fito gara tangaran ta fito kuma qala sharik sai sharik yace shi rayu hadisin kenan fasalatu Anas ibn Malik sai tabi Anas ibn Malik abu rajul awwal wanda yayi wannan tambayar shine mutum yayi na farko din nan qala sai ce la adri ba sani ba to kun ga wannan shine hadisi da shi ma ya kawo wannan hadisi mai tsawo bari mu dan shiga sharhin sa na san insha Allah za mu iya yi gudu-gudu mu kawo wani abu wanda zai zama ko da gama hadisin ba sai zai mu bar kaɗan. Wani hadisi ma da ya rawoto mana shi daga Anas ɗan Malik, Anas ibn Malik, khadimin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, yaro ne wanda yake yana da da gatansa amma uwarsa ummu sulaim ta dauko shi ta sanya ita ma mazala hidima mazala ya masa addu'a addu'a na arziki da addu'a na yawan na yawan dukiya da yawan kuma yaya da kuma yawan yawan wasu tsawon rai to kuma duka wannan babu wanda bai bi Anas ibn Malik ba shi gwamnati sau biyu take a shekara ya haifi yara da yawa sannan kuma ya yi shekaru shekaru masu yawa har ƙananan ƙanan tabiya sun riske shi ya rasu shekara ta casa'in da uku bayan hijira wannan shine Anas ibn Malik to ita shi kansa wannan ruwaya malamai ne da yawa suke ruwaitowa malaman Madina da kuma malamai na na Basra dama a Basra ya koma daga baya ya bar Madina bayan manzala ya koma ga Allah hadisi ne mashhuri daga cikin ɗalibansa na Madina da suke ruwaitowa daga gare shi akwai Sharik ibn Abi Namir wanda shine aka ce ya tambaye shi mutumin ne na farko ya na biyun na farkon ne da ya ƙara dawowa a sati mai zuwa koko a wani ne sai ya ce bai sani ba Sharik ibn Abi Namir al-Madani da Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha duka sun rawaito wannan hadisi daga Anas ibn Malik sannan kuma akwai kuma Thabit al-Bunani dan kasan Basra da kuma jikansa Hafs ibn Ubaidillah ibn Anas dukkan su ƴan kasan Basra sun rawaito wannan hadisi daga Anas ibn Malik hadisi ne tabbatacce ingantacce a ɗalibansa da yawa sun rawaito a sai ce anna rajulan dakhala al-masjida wani mutumi ya shiga masallaci yawan jum'a ranar juma'a min babin kana nahwa darul qaba nan akwai dalili akan cewa wato wannan addu'a din da aka yi da wazana yayi ranar juma'a ce kaga cikin riwayar ta zo kuma yana nuna ce musahabbancin idan ana buƙatar ruwa mai kuɗi ba ya zo zai na kuɗi ba limamin juma'a akan mambarin juma'a ɗin kuma ya addu'a na roƙar ruwa sai dai wannan yana nuna cewa shine kare abin da ake yi baya nuna haka kamar yadda hadisi ya gabata kaga ana yin sallah sabanin Abu Hanifa da yace kawai akai wannan na juma'a ma ko akai addu'a kawai ya isa wannan bai dace ba saboda hadisai sun zo sun nuna cewa ana iya yalwatawa a je har ga sallah ɗin kacokan baki daya amma dai wannan hadisin abin da ke nunawa yana nuna cewa ranar juma'a daga cikin abin da manzo Allah yake yana yin addu'a na roƙon ruwa musahabbi ne idan ana buƙatar ruwa kafin a je ga sallah ma to limamin juma'a idan aka zo zai hudu ba to ya daga hannu ya roki Allah ta'ala Allah ta'ala ya kawo ya kawo mana ruwa sai wannan mutumin ya shiga aka ce sai ya tare manzon Allah sai ya ce masa halakatil amwal وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا yace halakatul amwal dukiyoyi sun halaka anan watakila yana maganar dabbobi da kuma abubuwan da ake shukawa kaga dabbobi idan ruwa yayi karanci zaka ga wato lalle halaka su yazo su ma kuma wato tsirrai idan ruwa yayi karanci za su yankone su zama babu su to idan kuma aka rasa wannan abubuwa shi kuma kaga dan adam yayi sakan shi shi ma kaga dole dan adam zai zama halakarsa yazo yace wa qad'at subul hanyoyi sun yanke an hanyoyi sun yanke abinda ake magana shine ko dai dabbobi sun daina wato saboda ba su da kuzari sun yi rauni ba sa cin abinci sun daina bin hanyoyin kuma ba cikin hanyoyin ma ya zama babu wato ciyayi ya washar washar da dabbobin za su za su kiwace shi sadaka hanya ya riga zama abushe abushe yana babu wanda yake bin sa kowa yana nan yunwa ta riga da kuma kishirwa ya riga ya fade shi da iya yin kunyi ba saboda saboda rauni nan kaga da yazo sai aka ce fasaqala rasulullahi qa'iman thumma qala ya rasulullahi halakatil abwal in kullura manzala yana hudu ba aka ce kuma an hana yin magana a hudu ba sai gashi kuma ya zo ya yi manzala magana mutane suka ce malamai suka ce a nan za a dauki cewa halaccin yi ma liman magana saboda wata bukata mai tsanani ko kuma larura misali liman yana cikin sallah yana cikin masallaci yana kudu ba bai san wato hadari ya hadu ba ruwa ya fara jika mutane sai wani ya shigo ta ta kofan baya yace liman fa ruwa ake a waje wannan magana ta saboda bukata ta halatta me ya guna mana haka saboda shi wannan abin da wannan mutumin yayi mazala kuma bai ce masa dambi ba kashi ma har ya sake mai tuwa har sau biyu mazala inda wannan abin zai ba daidai bane to ba zai bari har a yi so ɗaya har ƙara yi so biyu kuma ko bai hana ba in kuma ko da ma ya biya mishi bukatar sa amma daga baya ce amma kar ka kara galibi haka manzo Allah yake yi idan aka yi wani abu na kuskure zai ce to zai masa mutum addu'a ya ce amma kar ka kara eh to amma kaga nan bai fara haka ba saboda haka wannan yana nuna wato halacci in ana da bukata mutum ya yi ma liman magana yayin da ke hudu ba wannan babu ne kuma to sai kuma muka juya fa liman ya yi ma shi ma mun magana in yayi ya gama ya amsa shi ma wannan ya halatta ina haka anan dai ai shi ma mun da ya liman magana to amma idan liman yayi magana yake cewa malam wani da Allah ya kulle mun kofar wajen nan sai ce wata wata kofar kenan ya mai da mushi da magana ce kofar nan dai take dama to kaga wazo wannan sun yi bayayyan magana ba wannan shi ya halatta ji malamai wannan shi ma ya halatta za a tuna akwai hadisi na Sulaik al-Ghaffafani da muka baro a baya cewa ya zo ya samu mazala ran juma'a sai mazala yake ce masa a salaita rak'atai ka koyi sallah raka'a biyu sai ce bai yi ba sai ce tashi kun farka rak'atai wa tajawwaz fihima tashi kai raka'a guda biyu amma ka takaita kaga sai da ya mushi magana yace kai yace ban yi ba tashi ka je kai kaga magana ce liman yayi sadaka liman shi ko da ba bukata kawai ya kai da bukatan yayi ma shi wani magana ko zai iya masa magana kuma shi ma ya amsa masa wannan bai shiga cikin abin da aka ce abin da ake abin da ake cewa wato idan mutum yayi yayi ana kusa hudu ba yayi magana yayi lagau ba amma in ba waɗannan gurare ba to babu inda ake son mato shi ma mu da yana yin wasu maganganu ko da kaga wani na zuwa nan yana neman da a sauko da sauko ya je wani abin da ba haka ba in dai ba wai banna ne zai haifar ba kyale shi kawai ci gaba da abin sa kai je lahadi kuma sa kai lahadi maka sai ka bari kawai sai yayin da aka aka zo a tada sallah ne ya riga sauka to babu laifi ka dan cikin gaggawa ka ga mishi ga yadda suke in kuma ba ya riga ya kuce maka shikenan ka bari sai an gama sallah saboda mutane za ka yi mamaki karatun ne an ke mantawa ko mene sai ka kana zaune kawai sai ka ga wani sai ya zasa kai magana to yi banza da shi na fara shi kawai tunda shi shedan ya fi kosa mutane wani lokaci haka shedan ke mutane target sai lokacin da kawai da duk kun riga kun halatta zuciyar kun kun da fa'a kuna jiran kawai a yi sallah ku samu cikakken ladan ku sai Allah sai sai shedan ya tuko wani wanda zai zo ya fitile ku a cikin sallar baki da yanzu ba a sai a fara magana ba magana za ku yi sai ku shiru ku ku ku yaje shi ya gama shi la tana shi ta shi sallah ya cire ya tauye ya sallar salada mu kuma kaga sai mu ci gaba ku yaje shi in za mu shi magana sai bari bayan sallah sai mu mushi magana a nan sai aka ce sai ce fad'u Allah yughithuna kai mana addu'a Allah ta'ala ya mana agaji wannan akwai wani abu al-ghawth abinda ake magana shine wato mutum ya nemi taimako na ubangiji a lokacin tsanani da lokacin bakin ciki shi ba kawai al-isti'a ba al-aunu bane kawai ba kawai neman taimako ne ba shi aka ce al-ghawth ko al-istighatha ba kawai al-isti'ana ne ba al-isti'ana shine a neman wani taimako kana cin bukata ko baka cin bukata amma kace al-istighatha agaji to dole sai dan a cikin wani asara da aka yi ko wani tsanani ko wani bakin ciki irin ambaliyar ruwan nan sai a ce akai agajin gaggawa ba aka ruke fada ba to shine ake cewa agaji kaga anan akwai wani abu na da ya kamata albura sosan gaske sai ya ce ka ce wato ka roƙa mana Allah ya mana agaji gashi ga manzo Allah bai sa bai ce ya manzo Allah muna neman agajin ka ba ko muna neman Allah ya mana ruwa saboda kai ya bi faɗa ka ba wai ina son in tuna mana wai abin da aka rinka yi a shekarun ɗan shekarun uku hudu ne rike jin uku kenan bayan ana ta magana wai an ce wani ya ce ba a neman taimakon annabi wasu na ta ta a kansa nan me yasa ba su ce ba su ce ka taimake mu ka amana agaci saboda me saboda sun san kawo ruwa da ɗauke ruwa sun san ba aikin manzo Allah bane wannan khasa'is na rububiyya Allah ta'ala ne shi kadai yake banta da wannan duk wani abin da yake da alaka da wato saukar da ruwa tun kuɗe bakin ciki kawo alherai saukar da ruwa saukar da arziki duk wannan Allah ta'ala ya shi ne yake banta da shi da mun aikin Allah ne shi daya duk wani bawa ba ba ya tacewa a wannan harka saboda wannan yana alaka da halittar ubangiji ne da kuma mallakansa da kuma arzikinsa yadda yake gudanar da arzikinsa wajen bayi ka zo ka ce wai mazala ya zo maka ruwa mazala yana yi ruwa ne ka ce yawo mazala ya sa ka kai arziki mazala yana bada arziki ne sai dai a cikin arzikin ubangiji ya dauka ya baka amma ba shi ya maka arziki arzikin da ubangiji zai ce kawai ka je ka zama arziki ga lokacin ka zama arziki ba mazala baya bada wannan sadaka duk abin da ke khasa'is na rubiya yana da alaka da wani abu ne na rubiyar ubangiji tun kuɗe dukkan sharri kawo dukkan alheri zuwa da ruwan sama kai agajin gaggawa yana da yana Madina kai kana Najeriya ka ce ka kira shi ya kawo maka agaji wala duk wayayin da aka je aka ce manzo Allah yayi wannan to ya zama shirka ke shirka akai dole ubangiji kai za a kira shi kansa abinda manzo Allah zai iya bayarwa kamar misali ka ce ya manzo Allah ba da azikin da ubangiji ya baka in ya dauka ya baka to sai da in yana wajen bai halitta ka kira shi a wani waje ba ka ban waya na a lokacin ba waya ko to bai halitta ka kira shi ba ka ce zo ka bada arziki da ubangiji ya azurta ka da shi bai halitta ba yanzu misali wannan ruwan ba ba halitta wani kawai da ya can kaduna ya ce wai ya kira ni wai in ba shi ruwa ba ban ba na wajen da ce ya kira ni da zan iya ba shi ko ya ce ya shiga cikin ruwa cikin wani teku kawai sai ya kira shehu usman kawai shi kenan sai aka ga shehu usman na timman matsayi wai rigansa wai alawa ya kai mishi agaji a can kwara a ina ka samu wannan wannan duk wanda ya wannan wato wani abu ne wanda yake ana wasa ta biyi ka duba an umma za Allah bushi mishi irin wannan ba to waye ya ta abushi to ka duba ka ga yanayin yanayin yanda wato sufaye ba su ladabi wajen ubangiji shi kada kalman al-istighatha al-ghawth din sai suka dauka suka dauki wasu daga cikin wani suka ce sune al-ghawth abinda shi manzo bai dauki wannan kalmar ba su ma sahaban sun fahimci tawhidi sun ji danganta manzo Allah wannan sunan na al-ghawth ba ma yanzu shi wani zai ce kawai wannan shi shehin sa kawai zai dauko dan fayyana wutan sa kawai sai ya maka a jikin hadaitan sa sai ce kawai gautu zamani gauti gauti kazan kazan a nahiyoyin duniya ma su kadan ake yin su saboda su ana cewa ma wai duk arzikin da ake samu a duniya ma in ba sun to ba arzikin da ya samu ba to kaga wannan ana ana ana muna ubangiji ubangiji su to dan kankani ana ma ubangiji wato shirka ba dan kankani ba amma za ka ga da haka wannan shi abin da suke yi to wannan dai yana nuna maka cewa ubangiji ya riga ya ya girmama daga dukkan wani kini ko wani wani tamka ko wani wanda zaka hada shi da shi in ya zama manzo Allah duk da wato girman shi wajen ubangiji da kuma yadda girman addu'ar sa ku duba ku gani nan gashi nan da yana addu'a aka amsa amma ko ba aka maida abin wajen ubangiji ba a ce shi manzo Allah shi wannan aikin ba nan da nan da ya addu'a nan da nan aka aka samu ruwa din an je akwai lokacin da aka je kawai hannunsa daga bulbulo da ruwa aka samu aka aka aka aka sha alula da shi ana bukata a lokacin amma sahabbai sun cikin ladabi da suke yi da ubangiji ba su cewa manzo Allah shi yayi wannan cewa suke ubangijin annabi Muhammad shi yayi wannan aiki ubangiji ne karama shi sai ce to fad'u Allah yughithuna kai mana addu'a Allah ta'ala ya kawo mana wato agaji sai ce farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dai sai manzo Allah ya daga hannayensa guda biyu wannan kamar yadda muka faɗa yana daga malamai sun faɗi cewa yana nuna musahabbancin yayin da mutum zai yi addu'a akan mumbari ranar juma'a to in dai addu'a na roƙar ruwa ya daga hannu ya daga hannu wannan shine musahabbi na wannan lokacin idan kuma mu ma ma mu mun na liman din muka ci za mu daga hannu to babu laifi yayin da ya fara cewa Allahumma aghithna ya zai shi ne daga hannu shi ma liman mu ma ko ma mu in muka bi ta nashi muka daga hannu saboda liman mu ya riga daga to mu ma sai mu dagawa amma wannan ranar juma'a ana kurba aka yi addu'a inda ake daga hannu kawai shi ne wajen nan wasu daga cikin malamai sun ce tun in an lura suka bibici wannan dalilin suka ce an lura da dalilin da yasa ake daga hannu a rukar ruwa dalilin shine wato tsanani da aka shiga da kuma bakin ciki na rashin ruwa din da kuma bukata da ake da shi sanaka za ka samu wata bukata mai tsanani wanda kuma wannan bukata bukata ce amma wato bukata ce ta shafi kowa za ta shafi dan adam za ta shafi wanda ba wanda ba dan adam ba wanda kaga galibi sai dai rashin ruwa din ko ko kadara ko fari ba samu abinci ba sun ce to wannan shi ma ko da ba roƙon ruwa ba da limai yazo zai addu'a ta ilaka amma idan ba wannan ba to kuma daga hannu wannan ba sunna bace duk addu'a da liman zai yi kai ma mu ba bai halitta kawai dan yana addu'a akan mun bari ka tsaya kai haka ba shi ma kuma liman din ko bai halitta haka ba shi liman abinda kawai zai yi shine dinga isharar da hannunsa wannan birni ya tsana sababa ko sabaha da ita zai dinga nuni kawai shi yana yi kuna cewa ayi wannan shine kawai abin da yake a sunna hujja a wannan shine hadisi na da yazo a cikin sahih muslim da sunan abi dauda da sunan tirmidhi da musnad imam ahmad hadisin husain ibn abdurrahman yace ra'a umara bin ruwaiba umara sahabi ibn ruwaiba ya ga bishr ibn marwan ya ga wani daga cikin sarakuna bishr ibn marwan وهو يدعو في يوم الجمعة في يوم الجمعة a ɗaya daga cikin wasu ranakun juma'a sai zo yana yin addu'a faqa sai ga yana yin addu'a sai ga ya ga daga hannu sai ce qabbaha Allahu hatanil yadayn to shi sahabi sai ya ce wannan Allah wajen waɗannan hannaye da shi laqad ra'aytu rasulullahi huwa 'ala al-minbar na ga manzo Allah yana yin addu'a kan minbari na juma'a ma yazidu 'ala hadhihi ya'ni as-sababa 'ala tadlil ibham yace iya abin da yake dagawa shine wannan manudiyar tasa wacce take bin babban hannu shine kai abin da maza yake to haka ba sunna bane za ka gari yayin da aka zo ka ce Allahumma kaza Allahumma kaza akan mumbarin hudu ba kamar da muka shafa ya kawai sai a samu wasu wasu ma suna haka limamin ga yawa yanzu gadi wasu kai haka wasu da katin ya je musu amma har yanzu babu ana samu suna daga to wanda gaje ne wanda kaga ya daga to kaga bai ci wannan karatun ba shi in ga lokacin da karatu ya zo kaga sai a sai a gyara sai kuma wato a a zama wato an dauki dan ba na gyara a daina yin wannan daga da yadda jan hannu inda kawai zaka daga hannu shi da wajen rufar ruwa in kuma an bar ra'ayin malamai da suka ce kuma duk wani bukata mai tsanani wanda take ta shafi kowa ta shafi dan adam ta shafi mace ta shafi namiji ta shafi yara ta shafi mata ta shafi ma ila dabbobi to wannan babu laifi saboda ana matsayin tsananin bukata a daga hannu to kai ma in ka daga hannu wannan babu laifi amma ana gamawa shi ke sai ka sauke hannunka ana gamawa sai ka sauke hannunka lokaci yayi to a kudu ba kawai wannan kowa ya shafi kudu ba ne amma sauran addu'o'i duka wannan ai suna ta riga ta zo akan wato babu laifi a a daga hannu mazala a cikin hadisi yana cewa inna allaha inna allaha hayyun karimun yastahi min 'abdihi yamuddu yadayhi ila as-sama' thumma yarudduhuma sifran kha'ibatay Allah ta'ala yakan ji kunyan bawa ya daga hannunsa zuwa sama yana cewa Allah kai min kaza sai kuma ya bar shi ya zo da ya saki hannunsa ba tare da ya masa ba ko ba dade ko ba jima mutakar bai zo da abin da zai hana an san addu'a mako kamar ta'addanci a addu'a inda ya addu'a ubangiji zai amsa masa ko a jinkirce ko kuma a gabace sai aka ce suka ce manzala ya ce Allahumma agithna Allahumma agithna Allahumma agithna ya ubangiji kai mana agaji ya ubangiji kai mana agaji ya ubangiji kai mana agaji aka ce ya faɗa haka wannan kullu ya faɗa su uku a wata riwaya ya ce Allahumma Allahumma sqina Allahumma sqina Allahumma sqina ya ubangiji ka shayar da mu ya ubangiji ka shayar da mu wannan yana nuna maka musahabbancin ukunta addu'a addu'a ana son ka yi shi uku uku in kuma ya wuce uku kuma ka rika yi shi mara mara wannan suna ce ta manzan Allah amma musamman za ka yi addu'a ka yi ta so uku uku to wani wani abu ne da ya zo a wato a cikin hadisai da yawa mazala yana yawan yin abubuwa su uku ban ma mazala har maganganun sa wani lokaci ko na kashedi ko kuma na fadakarwa za ka wani lokaci manzan Allah ya yi su so uku su ganin sai daina ya ubangiji ka shaida ya ubangiji ka shaida ya ubangiji ka shaida na isar shikenan so uku uku uku haka zaka gani wannan kuma shine abin da hadisi ne ya tabbata a ibnu mas'ud ya faɗa hadisin sahih muslim ta hanyar Abu Ishaq as-Sabi'i daga Amr Amr ibn Maymun al-Audi daga Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud yake cewa wa kana idza da'a ya kasance idan yayi fazala yi addu'a da'a salatan to galibi yake yi addu'a su uku wa idza sa'ala kuma yayi ruku sa'ala salatan yake yi ruku ne su uku yake ruke ubangiji su uku haka dawa manzo Allah yake sunnan sa sunna ce a daga ukun ta addu'a yanzu kaga wannan ana da mutum ko wani wata addu'a ya karanta ya karanta su uku yace shi so uku ake yi aka ce ina ka samu so uku sai ce eh saboda sunan manzo Allah wannan wannan bai bid'a ba bai bid'a ba sabanin wanda zai kawo ta wasu adadi da ba san ba san kansu ba amma kaga wannan an san kansu tunda gashi sunnatu taklid sunnatu taklid du'a sunna na ukunta addu'a wannan wani abu ne wanda da yawa daga cikin magabata suna faɗa na ga yadda muke so mu karshe hadisin ba zai yi karasa ba a yi hakuri idan muka zo sati mai zuwa sai mu ƙara karanta wannan hadisin mu ƙara bibiyan waɗannan sauran kalmomi da suka yi mana saura na sharhi insha Allah ta'ala abinda muka tare da Allah ya ba mu lada abinda muka salata Allah ya tafi na na a faɗa ga hannu zai haka ba kamar fa yana nufin Allah yana ta addu'a ne kawai zai dinga nuni kamar yadda yake nuni yayin yayin tahiyarsa kawai shikenan yana addu'a kawai yana lokacin da fara addu'a kawai sai nuni da muniyarsa eh ba wai ya daga hannu ba daga wani lokaci akwai abu da daga wasu ma suna yi wai in za su ce mutum zai zo ya ya karɓi musulunci sai ai wani haka a ce ka ce to to inda kana nuna cewa saboda ubangiji madaukaki ne to wataƙila a karba amma dai ba nan ba sunna bace gaskiya ba a cikin sunna da za ka ce wai za ka karɓi musulunci sai ka dinga wani nuni da sama a kika faɗa kawai wannan shi kanshi wato wannan baya cikin sunna sai dai ya zama kana yi ne saboda dalilin nuna cewa ubangiji shi ne maɗaukaki yana saman kowa da komi to wani kowa ta kila sai a karɓa eh dama ko hukuma na to ta kila shi ma dai wannan abin lura ne amma ka amma da shi zama suna shi ne da muke bi a to kaga surawa fa turawa fa da masu da masu wanda ku gani masu danyi da wannan da turanci ya kamata a rika gane a rika gane wato yanayin yadda abubuwa suke su akwai wanda su ubangiji ya ba su baiwa su masu wa'azi ne masu da'awa ne abinda suke kuma Allah Allah ta'ala ya bada lada an gode wannan ga turanci za ku suna cewa preachers ko callers to islam amma ku gane wannan ba sa cikin fa malamai ba su ma ɗalibai ne dan galibin waɗannan in ana kawo su daga ciwo malaman mu nan da suka je ƙasar Saudiya na ce malaman nan ba ina nan manyan da kusa ne ba yanzu ba har wanda ba suke yan kwana kwanan nan haka suka je suka dawo ka iya kiran su a wasu matasan malamai za su gaya maka wani wani ajin mu daya wani wani ai lokacin ma da yake makarantar ba abin nan bane wato shi ba wani rikici ne a katu ba to dan ka ga yana yin wani abu dan mun naje ya samu wasu matasa suna cewa ai mu yanzu mu yanzu mun daina duk malaman Najeriya mun je sauraron kowa mu yanzu da shi ba sai wani sai wani mutumi shi wannan mutumin da ya faɗa shi bai sani ba shi akwai wani wanda yake ƙarƙarin malamai barkancin shi ƙarin amma malaman mu ne ina magana wanda suke matasa in ka fara manyan malaman nan su sun mai aji da wannan din kuma shi yana daga cikin wanda shi shi saboda ubangiji yanzu ya bashi baki har ma yana ciwon yatsa ana yake cewa saboda a lokacin da yake katuma mai kokari ne yana cewa da ya saka ubangiji zai sa bashi daukaka to da jajice ya karanta ina faɗan wannan magana ba wai dan faddasa mutane ba amma abin da nake so a gane ku gane in an zo ana neman wato fatawa ko kuma ana neman malamai na al'umma to waɗannan da mu da su din duk ɗalibai ne kuma muna komawa ne wani asalin malamai sai za ku ga da yawa ana samu wani lokaci wasu su a tarjima da wasu akan wasu fitowi suka ɗauka fadararru a ce na yi samu sai ce ai shi na kallon wato wasu maganganu wa'azuka yi na zakin naki to wasu daga ci kuma ana samu ya dace su kuma bai dace ba ai ba malami bane a cikin malami ba malami bane shi kawai ya ya san comparative religion kuma abin da ya sani alhamdulillah an gode Allah ya bashi lada amma an zo wajen fatawa ana zuwa wajen manyan malamai da yawa daga cikin malaman da kasar da masu fi sama malamai sosai su din sun fita su din su su ne malaman su yanzu kamar kamar su ma su daga cikin malaman mu su Dr. Bashir da su Professor Muhammad Sani Umar idan sun fita zaka galibi su kuɗa suke da shi baban Muslim McNair ba wai shi shi ba labar zai zo kawai sai yau shi yanzu shi yake ji daga miya ga wani ce tsammanin to a daga ganewa wan an ga wani suna zuwa da wasu abubuwa to to ba ba ya zama hujja dan su din ba wai sa malamai ne wai kafafu ba sun san wasu abubuwa da ilimi kuma abin da suke yi musamman a ƙasashen turai to an gode saboda abubuwa wata sakon na isa ƙwarai da gaske eh amma kar ku a dinga bambance tsakanin malamai na al'umma irin su ana magana irin su Ibn Taymiyyah irin su Albani irin su Sheikh Bin Baz in a yanzu ne irin su manyan malamai da muke da su irin su Al-Itiyubi irin su Al-Halabi irin su wannan malamai manya wanda al'umma ta riga ta shaida sa da ilimi mu a kasar namu ne ga dai malamin kuna gani saboda haka wannan su malamai ne na al'umma wannan su kuma wadancan su masu da'awa ne kuma ana ce ana dai karatun har yanzu ba dai na aka yi ba su ma dai mai kaman mai kaman zuwa ka aika wata za a je a zama malam a zama malaman sosai Allah ta'ala ya taimake mu duka mu ma dan duk ai daliban ne mun ma ba mu cewa muka yi mun zama shau ba tare da muke da su wajen nema amma ina son abin bambancewa dan wani shi kaga sai rai dan kasan shi wanda ya saba gani idan wa ka saba gani wanda ka saba gani kullum wa ka raina wanda ka saba gani kullum sai duk malaman kasan su ya raina su su kuma sauran malaman namu yanzu na yanzu sun fada waje su wani ake manyan malamai mashahurai a yanzu amma mu da muke yanzu kullum kana ganin za ka ga sunan juma'a ka ga su kaza sai ka ganin ai sun kowa rashin rashin kaza sai ka ce ai ka kai kamar da su yanzu wannan ba daidai bane ba kuma hanya ne na wato ɗalibi wanda yake sai amfani da malaman shi ba insha Allah ta'ala saboda haka wannan ba ya zama hujja na dai dan haska ne wannan dai amma dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh